بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam kan mu mance yau muna ɗaya ga watan rabiul awwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 27 ga watan tara miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun kasance mun karanci babi wanda yake magana kan asabuwar rami abinda ya shahi tsiriri kuma da halbi yau za mu tashi insha Allah kan kitabun rabi ashar bangare na goma sha hudu kitabul at'ima shine abinda ya shahi abinci abinda za a ɗanɗana malam ya bude wannan bangare da hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala an abi huraira radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala kullu dhinabin min as-siba'i fa akluhu haram rawahu muslim abu huraira wanda ya dala ta kara tabbata gare shi ce daga annabu wanda tsirayen allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce dukkan ma'abuta zigazagi na dabbobin da suke farauta to cin shi haramun ne shi kuma zigazagi in mun lissafa daga lungu manyan matamna guda uku sai a zo guda biyu haƙori guda biyu ana ce musu mawadir sannan kuma sai a samu na wannan na shida kenan wannan wanda daga shi sai wanda idan aka yi dariya za a gansu sannan kuma sai wannan na gaba wannan suna ake cewa na kenan duk ma'abocin dabba wadda take farauta ta kamo wata dabba ta cinye inda tana da ziga-zigi to wannan haramun ne cinta wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi kidan su zaki su damusa da makamantansu kura ta shiga a cikin nan sai dai kuma za mu ga zuwa gaba akwai hadisin da ya keɓance cin kura halaka ne ba haram ba domin ita ma tana da ziga-zige amma sai zamanto an hudda bangaren ta haramcinta kalawa akhrajahu min hadith bin abbas radiyallahu anhuma bilaf haka imamu muslim ya fitar da wannan hadisi kwatamcin hadisin abu huraira daga hadisin abdullahi dan abbas wa'anda yarda Allah ta kara tabbata garis bi lafzi da lafzin naha shan kullu zinabin min sibai fa'aklu haram nan sai zo da lafazi naha naha nabi sallallahu alaihi wasallam ina annabi wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi da lafazin naha da lafazi nahani wa da kuma ya dada a waccan ruwaya wa kulli zi makhlabin min at-tayri da dukkan ma'abucin farce na tsuntsu wanda yake farauta gane ko ina duk tsuntsun da yake da makhlab wannan manya-manyan faratuna wanda ake harauta da shi to cin shi sai zamanto shi ma haramun ne kamar su shirwa banda su ma akwai da yawa daga dabbobi wanda suke farauta da wannan kamar su meki a meki nau'i ne na angulu ba shirwa ba ne ba amma kaga farauta yake da abin da ya kama da قالوا عن جابر رضي الله عنه قال an samu wani hadisi daga jabir na abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma khaybara an luhumil humril ahliyati wa adhina fi luhumil khayl muttafaqun alayh wa fi lafzil bukhari wa rakhasa an samu wani hadisi daga jabir na abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ya ce manzo Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi ya yi hani ranar yakin khaibar an lukumil humril ahliya game da cin naman jakkan gida motar waya iya cewa anas ya ce har sai da aka dahe nama cikin tukwane suna iya tawalhasa wani kuma ba a dawa shi ba zala sallallahu alaihi wasallama yayi umarni aka kihe wannan a tukwane da nama kuma wanda ya zama to danye aka zubda shi na ya ce mazala sallallahu alaihi salama ya yi hane ranar khaibar game da cin naman shakkin gida wa azina fi luhumil khayl kuma yayi umarni da cin naman dawaki ina ga wannan mas'ala nan da shekara kusan bakwai ne ko tara an yi ta wadda aka yi tar gingimu sani ba in ban manci ba a sakwata ne aka yanka doki mutane suka yi ta hargowa zariya ne ko aka yi kan albani aka yi ta hargowa sha ga sha ana cin naman jiki kuma ana cin naman doki shi kuma abu ne wanda ya zamanto halak ne mazala sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni bai haramta shi ba azina fi luhumil khayl muttafaqun alayh kuma hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa fi lafzin lil Bukhari wa rakhasa cikin wani lafazi na Imam Bukhari ya zo wa rakhasa yayi rangwame amma yanzu ka ce mutum ana cin naman doki sai ga a ka sa kaka wani sabon addini daban kuma a ci na gahiya ko a ci na kyanwa a ci na katon kusu duk wannan Allah musta'an sai dai kuma iya da kyau gaskiya kahin ka yi wani abu da zama to ka karantar da al'umma ka a tuhume ka da wani abu sunna ce abu ne ba haram bane ba amma iya da kyau a karantar da mutane domin su a kwakwalwarsu haramun ne bai dace ba kuma ba abin da mutum yake gani ba ne dacewa shi ne dacewa dacewa na daga abin da Allah ya yi umarni da shi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa ne bin abi aufa radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga ibn abi aufa wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su kala ce ga zauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sab'a ghazawatin na'kulul jarada abi aufa wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ce mun yi yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tsawon shekara shekaru guda bakwai na'kulul jarada muna cin hara a cikin wannan yakukuna muttafaqun alaihi wani hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi yanan duk harar da ba ta da dahi to cin ta halakka ne domin akwai wasu nau'i na hari dahi gare su sai zamanto an haramta cin su da mun dalilin dahin da ke da ko kuma cutar da take tare da su amma asalin hara halakka ne akwai hadisi da ya zo wanda ya zamanto iya da rauni an tambaye shi game da cinta ya ce la'akuluhu wa la'uharrimu ban na cinta kuma ban na haramtar da ita sai dai wannan hadisi da'ifi ne iya da rauni baya da tushe hadisi dai ingantacce manzala sallallahu alaihi wasallama ya ci sun ci hara a lokacin da ake cikin yaki kuma mata manzala sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna wa juna kyauta suna wa junansu kyauta da wannan ta dau hara ta ba wancan wancan ta dau hara ta ba wancan نعم وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحناها فبعثنا فبعث بورقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه a kissa anas radiyallahu anhu ce lokacin da suka zaburar da zumu yau haltar da su akan har aka kama shi kala fa zabaha sai ya yanka ta ya yanka zumun fa ba'atha bi waraqiha ya aika da karwatatta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qabilahu ya karba muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi to kenan ba kamar yadda mutane suke cewa ba cin karahiya ne ko cin ka banza barin ka banza a'a zomo halak ne a ci duk da cewa malamai suna cewa na daga cikin dabbobin da suke jini na suke haiba na'am kuma ɗauke na na biyu ku duba ku ga manzala sallallahu alaihi wasallam aika mashi karfata zobon kuma ya karba ba zai raina ba ya ce a wannan ai kaɗan ne ya yi kaɗan ya karba sallallahu alaihi wasallam wannan na daga dalili babban dalili na tawadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabai sakar aika mai abu ko mun kankanan shi ya karba wa nabi na abbas na radiyallahu anhuma qala an samu wannan hadisi daga abdullahi da abbas wa da yarda Allah ta kara tabbata gare su qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatali arba'in min ad-dawab shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da kashe dabbobi guda hudu annamlat tururuwa wannahla da kudan zuma walhudhud da alhudhud wasurad da surad surad ina kyautata zaton dolaci domin hoton dabbobin da aka ambata aka ce wannan surad ne suna da kama da dola ta da kama da dola na ɗau hotonta nan kuma yanzu ya ɓace na wannan dabbobi guda hudu mazala sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da a kashe su allahumma sai dai in suna cutarsuwa misali yanzu tururuwa ta hoto a wurin da tana banna ko tana cizon mutane ko kuma zumuwa ta zo ta sabka a cikin gidanka kaga babu zancen a bari domin za ta halakar da mutum inda ba cuta suke ba to bai dace a kashe su ba baka zuwa gona ko kuma wani wuri inda ba ruwan ta tururuwa kawai ba ta banna komai ka je ka zuba mata hoda ka kashe ta a ko kuma zumuwa ko abin da ya kama da haka cutarsuwa za ta yi in ba ta cutarsuwa to shi kuma za ta cutar da kai to sai a kashe ta ko kuma a zuba mata abin da ba za ta hutu ba ta hutu nori yau kuma wannan ai banna ce banna ce wannan ai banna ta tabbata ke na sosai inda nan ma in ta je banna za ta yi babu matsala shi dai abin da aka yi hani in dai ba za ta yi banna komai ba babu wata illa da za ta haddasa su nam nam nam duka wannan ya shiga cikin abu ai sai in ta je nam قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سمونا حديثي عن ابن أبي عمار radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga ibn abi ammar wanda da Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace qultu li jabir na cewa jabir da abdullah abdabu saydun hu kura abun farauta ce ita kala na'am yace abun farauta ne in ka kama kura yanka ka ci babu lahi qultu qala hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musamman da ya so yake ya tabbatar da wannan hukunci daga ina ya same shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya huda haka qala na'am yace manzala sallallahu alaihi wasallam ya huda haka rawahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi wal arba'atu da ashabus sunan guda hudu wa sahahu al-bukhari imam al-bukhari ya ingantar da wannan hadisi wa ibn hibban da ibn hibban ma haka shaykh al-albani ya ingantar da shi a cikin irwa al-ghalil kalkashin hadisi na 2494 da nan sai zamanto an hudda kura da wannan hadisi daga cikin jerin gwanan dabbobin da suke da ziga-zigi kuma suke farauta na aka hudda kura daga ciki وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال an tambayi abdullahi dan umar wa'anda yarda Allah ta kara tabbata gare shi game da halaccin cin kumfut wannan taka bishiya faƙala ƙulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ya kawo hujja da wannan aya yawa ka ce ni hobin samu ba wani abu wanda aka mun wahayi ya zuwa gare shi wanda aka haramta shi kuma bayan abiban da Allah ya haramta wa kala shaykhun indahu sai wani tsoho ya faɗi sami'tu aba huraira ya kulu zikira zukira inda nabi sallallahu alaihi wasallam fa kala innaha khabithatun min al khaba'ith wani dattijo sai ce aini naji abu huraira wanda da Allah ta kara tabbata gare shi an ambata bishiya wajen mazala sallallahu alaihi wasallam sai ce ai ita tana daga innaha khabithatun mumuna abu ce min al khaba'ith daga cikin munana wa qala ibn umar in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadha fa huwa kama qala umar dan khattab ibn abdullah dan umar yace in dai mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to kuma tabbata haka ne to sai dai kuma hadisin wannan da yace manzala sallallahu alaihi wasallam ce inna khabithatun min al-khaba'ith hadisi ne mai rauni domin a isnadin shi an ce sheikh ba an baci kowane ne ba ya zamanto mubaham ne sai zamanto malamai sun raunanar da wannan hadisi dalilin jahala ta wannan mutum hadisi na inganta ne idan an san mazajen da suka rawaito an san matsayinsu amma idan ba a san ba an ɗaya daga ciki an san dukansu amma ba a san ɗaya daga ciki wannan hadisi ba sa karɓar shi na sai dai in ya zo ta wata hanya daban wadda an ambaci mutanen kuma an san ko suwa ne shi yasa malam yace akhrajahu ahmad wa abu daud wa isnaduhu da'if mama ahmad da abu daud suka fitar da shi kuma isnadin wannan hadisi mai rauni ne عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي an samu wannan hadisi daga abdullahi da umar wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare su kala ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yayi hani anil jallala daga dabba game da cin ko shan nonon dabba da take cin abin take cin kashi ko raƙumi ce ko saniya ko raƙumi ne ko saniya ko tunkiya ko akuya ko kaza ko zabuwa inda tana cin kashi to cin namanta haramun ne da shan nonanta kai ha hawanta bai dace ba sai ta yi kwana arba'in kuma yadda malamai sai sai an turke ta takon arba'in in babbar dabba ce ta yi sati biyu zuwa sati in suka za su abu ne wanda ya zama to battacin komi sai abinci na halak ba na jasa ba amma inda ya rayuwa za ta yi a kan najasa to wannan haramun ne a cika kuma abeban da ba a kiyayewa duk da haka nan ta zama jallala ta gama da abinci da ciyawa eh duk da haka sai a kiyaye in an san in ta hutu zuwa take ta ci kashi to akwai sosai rani in yi rani ci suke wanda gashi nan baro daji suke su bakin gari suna dan su ci kashi inan sai a lura in an san irin wannan dabbobi ne to sai a turke su ya zamanto an kiyaye ba za a ci abu da wannan ba nan dama akwai al'amari da ba idan baka san da hukuncin wannan ba kai ai baka sani ba Allah baya kama ka da wannan rishin wannan kuma ba a ce ba ka yi bincike a ce ka zan wanda ta ci ta ci kashi ko ba ta ci ba ba a jira a bakin daji da kusan isa ya ina hudu ka kuma da tabbata suna
in naka ne ai ka san sun ci ana su ne yawwa kenan sai ka kiyaye in ka tashi kana kwaɗayin cin nama sai ka sai ka ka killeke su ka samu sati sati biyu kana ba su abinci na na wannan hatsi in so sannan sai ka yanka kayan na'am نعم قال أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي أصحاب السنن سكا فتد شي سي إمام النسائي بفتد شي بكما إمام الترمذي تي حديث حسن وأنا أبي قتادة رضي الله عنه أنسى من حديث لغا أبو قتادة وندر دا الله تكار تبتا أغرش في قصة حمار الوحشي القصة تا جكين داج قال فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم يا هروتو جكين داجي a lokacin da shi baya hirbaya cikin irami mazala sallallahu alaihi wasallama ya ci daga wannan jakki muttafaqun alai jakkin daji ba na gida ba domin mun gani cewa jakkin gida haramun ne a ce shi jakkin daji halak ne alfadari kenan ya halitta a ce alfadari وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن سمونا حديث دقى أسماء يا أبي بكر ودي الله تقار تبتا قريتا قالت تجي نهرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه من da wancan hadisi ma ga wannan na asma ta ce min yanka asma da abubakar siddiq wadda da Allah ta kara tabbata gare ta ce min yanka doki a zamanin maza'ala sallallahu alaihi wasallama kuma muka ce shi muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa ani ibn abbas radiyallahu anhuma qala an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas wanda da Allah ta kara tabbata gare shi malamai da yawa sun yi kokarin mai da martani aka kafa fusha da ayar da Allah madaukaki da yace wal khayla wal bighal wal hamira litarkabuha suka ce ai Allah ta yi dan a hau to malamai ba su bar su ba suka mai da musu murtani da wannan hadisi da yake nan na biyu na an ambaci wani amfani nasu ba duka ba kawai hawa ake kadai akwai amfani da yawa wanda ake da su banda hawa amma Allah bai bai ambata ba kenan saboda keɓance an ce dan a hau ba hujja bane ba akan cewa ba a ci kuma ba illa bace ba ta ce dan an ce dan a haune kuma ba za a yi amfani da ita ta wani bangare wannan kuma ga shi hadisi ne muttafaqun alaihi babu kura a game da shi na rashin inganci wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas wanda da Allah ta kara tabbata gare su kale shi ukila dabu ala ma'idati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ci wannan naka damo absa akushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi ina muciya damo babu laihi a kaba dabo a a tishi na'am wa ana Abdurrahman bin Uthman al-Qurashi radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abdurrahman dan Usman Qurashi wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa anna tabiban sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an difda yaj'aluha fi dawa'in fanaha an qatliha wani likita ya tambayi manzala sallallahu alaihi wasallama game da wannan naka kwado da yake sanya shi a cikin magani in zai magani sai gama da kwado fanaha an qatliha manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da kashe kwado akhrajahu ahmad wa sahahu al-hakim wa akhraja abu daud wa nasai kenan imam ahmad da ya fitar da shi kuma imam hakim ya ingantar da wannan hadisi haka abu daud ya fitar da shi da haka kuma imam nasai ya fitar da wannan hadisi baya cikin nau'i na kifi nan baya ciki nan ta yashi ya shi- zai shiga ciki duk da cewa kuma wannan eh, la'alla ya zamanto gwaji abu ne ba na kullum ba mun gane ko Eh, gwaji in aka gwada a shekara shek- a shekara ɗari ma ba a sake gwaji ba ko shekara a ɗau lokaci ya sha bamban da abin da za a yi magani shi magani kurin abu ne wanda yake da alaka da rayuwa kusan ko da lokaci ana yi sai dai kuma a ɗauke shi ko babi na darura in larura ta kama dole sai shi babu wani abu wanda ya zamanto na halak ne a yi gwaji to sai sai zamanto wannan akwai wanda lokacin muna Mm.
yes to duk kowace promotion suna musamman a bangaren facility Mm.
suna experience sosai ana kai da abin haka ne haka ne kuma kowane yanci ya kamo ko ya kamun kwado wanda zai ya nam kawo eh, kowa ya zo da shi haka. shi dai gashi dai magani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ya zamanto banda maganin ma kashe shi ma ya zamanto haram ne sai dai kuma ko babi na larura in ya zamanto darura ce domin suna cewa abin da ya shahi karatu akwai abeban da ake yanzu misali a gawa da za a ɗauka a yi wannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi tafsili na abu a yanke gawa a yi kaza da kaza to amma ko malamai suna ganin cewa da ya zama to bangare ne na neman ilimi larura ta sa hakanan dole hakanan suna ganin cewa ya halitta wallahu alam muna ga muna yin tsayawa kan wannan babu sai mu tashi kan babu said wadda ba insha Allah akwai wannan guza mai kama da damu ita ma tana ciki da damo ce a guza eh dam- damo ai ta shiga ta ta in ka ci ba damo nau'i ne na damo babu lai wa alaikum salam wa rahmatullah. gharimina gharim wanda bashi ya tsaye